أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت موسى للناس للذي بمكة مباركا وهدى للعالمين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ إنك لنا بهذا الصحابي ولتعطف بنزلة تأتي لنا بالسفر أما بعد الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء bayan haka muna yi wa juna barka da azumi yau muna yammaci ne na wato ishirin da shida ga watan Ramadan hijira dubu da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya daidai da biyar ga watan hudu miladiya dubu biyu da ishirin da hudu da za mu ci gaba da tafsirin alkurani mai girma wanda kuke cikin wannan sura mai albarka sura ta al-imran muna cikin faɗin Allah inna awwala baitin lallai asali farkon wato gida ini wuna wanda aka ajiye shi lillahi ga mutane lalle shi ne makkatan mubaraka shi ne lalle wanda yake nan a makka a baryiwa albarka wa hudan lil alamin kuma wannan gini da aka fara ajiyewa a can makka wato shi ne wato shirya ne ga dukkan talibai baki daya ولو شيخ ابراهيم رضي الله تعالى عنه في تفسير الساعة في كفرين ترجمة في رياض التفسير يتي إلا أول بيت للي قد وجدي وضع ودعك أجي متعبدا wato wanda aka ajiye shi a matsayin abin wurin yin ibada wurin yin bautar Allah farkon jini a tarihi domin kafin aya ta sauka shi wuce wani zala wannan aya ta sauka ne lamma ƙalatil yahudu yayin da yahudawa suka ce kiblatuna qabla kiblatikum alkiblatu ai ta fara ne kafin alkiblatu ma'ana baitul maqdis ya nuna baitul maqdis ma'ana suna nufin baitul maqdis qala Allah sai Allah ya faɗi wannan aya don ya karyata su ko ya surati inna awwala baitin Allah ce ila ai farkon gini wata gida wuta wata aka ajiye shi muta'abbadan domin ya zama abun yin wato wurin yin bauta wa Allah linnasi wurin yin bauta ga mutane fil ardi a gidan duniyar nan lalle zai bi barkata lalle shi ne wanda yake a fatka هو البيت الذي في مكة شيء وانا جيني وديك مكة مكة لغة في مكة da shi makka nan yare ne wato luga ce a cikin makka ma'ana ana iya cewa makka ana iya cewa makka amma wasu sun ce a'a au shehu ne ko kuma makka shi ainihin abin da aka cewa makka al-buqa'atu allati alaiha al-ka'bah khususan shine gurin da Ka'aba take kansa iya wurin da ginin Ka'aba yake din nan wannan kasar ita ce ake cewa Makka a kebe wa Makka wa Makkatu ita kuma an an ce Makka alqaryatu wato shine garin gaba daya dukkan garin Makka shi ake cewa Makka amma Makka iya wurin da aka gina wannan Ka'aba kenan Makka ita barka hiya ma ta hatar baiti shi da abin da yake karkashin wannan gini na kaba yan nan hada aula shi ya ce wannan magana ta karshe ita ce tafi a wurin malamai li annal baita domin shi wannan gini to daki kana qabla al qaryati yana nan tun kafin garin makka din tun kafin mutane su zo su mai da makka gari to wannan gini yana nan a wurin shi ginin da aka yi kaba kenan فإذا domin haka ma alayhi zaidu huwa makka yau yace abin da gini ya kasar da ginin ka'aba yake kanta ita ake cewa makka wa makkatu shi kuma makka iya alqaryatu wa ma haulaha shine garin gaba ɗaya da abin da ke daura da garin abin da yake garuruwan da ke kewaye da makka su ne ake cewa makka din bar yadda a nan ubangiji ya kira wurin da makka akwai kuma inda ya kira shi da makka kamar faɗin Allah cikin suratul fati huwa alladhi kaffa aydiyakum ankum wa aydiyakum anhum bi batni makkata kaga can makka nan kuma makka shi yasa lura da wannan aya ne da zo yi wata tafsira ta da yake da makka da yawa wasu sun dauka kukure ne aka sa makka ne wani tafsira da nabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam harfin so. So, lokacin Ibrahim radiyallahu anhu ya kawo wannan aya cewa wanda ni kafa aidiyar ku an kun ba aidiyar ku an kun. Allah nan fa shi ne wanda ya kame hannayen wato ya kama ya kame hannayen su gaban cutar da ku wa aidiyar ku an kun ya kame hannayen ku ma gaban da ba su ni babba ne makkata a cikin garin makka. Kaga aka kira makka shan. Sufiyar barka an kira wannan guri ne da barka da Allah ta huku a ana aljababiranci saboda wannan gurin yana wato dandake wuyayen jabadirawa mutane masu girman kai to barka tana dandake wuyayensu duk girman kanka in ka shiga wurin sai ka dawo kaskantacce ko kaki saboda in kana ci da mulki ne kullum kana cikin manya-manyan alkyabu da kanon rawani to dole ka za ka sauke rawani za ka sauke alkyabu da duk wani riga ma a jika sai dai ka rage da yauto da farjalle su kaɗai ko punch ba ka yi saka sa wani lation ɗika da lantarki daga kyauro mai kwarjan ne duk girman ka ko shugaban kasa ina ne mai in ka zo dole wannan mayakai da sanin kadai za ka dawa magana ya kare ko zo da kai ya kai ka da sama da talaka wanda ya kasa kowa matsayi a kasa da mai akai wato mai mulkin da ya kowa a kasa idan aka shiga banka in ne suke dawowa ba wanda ya ce ce kasa irin tufafin da ya gina wa wane mutum lokacin da aka zo ake yin ibada da shi ne abin da ya sa ake kira da farkaɗe saboda ta bukku a alaƙar jafafirar tana dandake wuyayen jafafirawa masu girman kai huwa hawar baitin muda'a wato shi ne farkon taki da aka ajiye da abbadan linnasi wato a matsayin wurin bauta da mutane ana rubana ya kanu to farko dai mala'ikun Allah ne suka gina wannan Ka'aba ne mala'ikun Allah ne suka gina shi kamar kan Adama tun kafin a halicci annabi adam aka gina ka'aba kafin ma a halicci adam ba kafin a sauko da shi duniya ba kan a halicci shi ma mala'ikun Allah sun gina ka'aba ne alfai abin an gina ka'aba kafin a halicci adam da shekara dubu biyu shekara dubu biyu ka'aba sai tana gine kafin an aka zo aka halicci adam ya kai nau'in mutane kusan goma gini an sabar da ginin kaba wajen kashi goma farko kamar yadda muka faɗa mala'ikun Allah su suka gina kaba bayan mala'iku da sai kuma annabi Adam ya gina bayan annabi Adam sai annabi Ibrahim shi ma ya sake ginin kaba ya jaddada ginin kaba bayan shi annabi Ibrahim akwai jirgumawa su ma sun sake gina kama bayan su akwai amalikawa su ma sun gina kama sun sake gina kama sai kuma daga su sai ƙurayshawa wayannan ƙurayshawa ne wannan na makka dai su ma sun sake jaddada gina kama sai abdullahi bin zubair shi ma bayan ƙurayshawa shi ne sake isabata gina kama daga shi ginin Abdullahi Ibn Zubair sai kuma wannan mutumin da aka yi wanda mai yawan da jinin nan Hajjaj Ibn Yusuf As-Sahadi shi ma ya sake gina Ka'aba wannan dai da muka faɗa mai bayani kwanan baya wanda ya karkashe mutane ba adadi din nan to ya sake gina Ka'aba shi ma daga shi shi Hajjaj sai kuma Sarki Murad na daular Turkawa bani Usman to su ma sun sake to nasu ne yanzu muke tare da shi a yanzu shi irin su ya kai wato bai dade sosai ba dai a takaice na su wa'annan na ƙarshe din nan amma na hajjaju shi ya dade sosai sosai na hajjaju da yusuf a sakati to sun duka wa'annan sun sake sabunta gini ka'aba kuma za mu ci shehu zai gaya mana yanayin ginin da adadin wato abubuwan mamaki da suke cika kamar yadda alƙur'ani zai kawo mana insha Allah to nan sai ya ce huwa awwal bayt wudiya musafadan linnasi shine farkon gini da aka ajiye farkon gida da aka ajiye domin ya zama wurin ibada ga mutane ba na mala'ikatu kamar kalki adam da albai amin mala'ikun Allah sun gina shi wato kafin halittar Adam da shekara dubu biyu wa wa Hud al-Aqsa an kuma ajiye ma'ana Baitul Maqdis shi ma aka zo aka ajiye shi kala Jalal ma'ana Jalal din Suyuti kenan ya fara tafsirin sa bayan wa 40 sanatan tsakanin ginin Ka'aba da ginin Baitul Maqdis shekara 40 ne wa hadha qawlun qalamin minhu kula mu shekara ya ce wannan kalma da su ya faɗa rigaye ne na alƙalami kuskure ne ba haka ba ne wato rigaye ne na alƙalami don za ka dogara rubutu wani lokaci ka zo ka samu wato galat ka yi ka rubuta wataƙila abin da ba shi ne a ranka ba ko wasu dalilai ya ce dai wannan sabon kalamin ne ba rigaye ne na alƙalami in shi rabbi Allah da marmara ya zato shi ya ce iyaka su mala'iku manawar ka'abata sun gina ka'aba kamlar kalki adama tun gabanin halittar adamu da alfai sanadi da shekara dubu biyu suka gina ka'aba su mala'iku walan ma kar Allahu adama yayin da Allah ya rinci annabi adam tsara ya kunju hadal bai sai ya zama yana hajjatar wannan ɗaki na ka'aba وبعد ذلك أمر الله ببنائه في بنائه ثانيا bayan nan dai Allah ya umarce shi da ya sake gina wannan ɗaki na kaba ma'ana gini na biyu bayan gini mala'iku fa'anahu adamu sai shi Allah da adamu ya gina wannan ɗaki na kaba ya sake masa gini wa wa baqiya 40 sanatan ya hujju hadal bayt sai ya zama yawan su yana zuwa yana hajjantar wannan ɗaki yana aikin haji tsawon shekara arba'in. Tsawon shekara arba'in. To, a nan sai shi wani da abin fiye ne. Ya zo yana yana hajjantar da wannan ɗaki wato sai tsawon shekara arba'in shi annabi Adam alaihi salam. So, shi da yake to kwata da bai kuma ko ba da arba'in na sanatan bayan wannan shekara a arba'in ne ya wuce wannan bai yana hajjar da wannan ɗaki wa ba da arba'in na sanatan shekara arba'in a mara Allah ibina'i baitul maqdis sai Allah ya umurce shi da ya gina ɗakin wato baitul maqdis din nan kana bai wa arba'una sanatan ai baina bina'i adam lil ka'bati wa bina'ihi li baitil maqdis to da wannan ne cewa ne ya kamata Imam Abdurrahman Suyuti ya fara tsakanin ginin da Annabi Adam ya yi wa Ka'aba na farko bayan malakin malaiku zuwa ginin baitul maqdis da yayi shekara 40 ne sanda yayi ta hajji yana sakewa tsawon shekara 40 kafin Allah ya umarce shi da kira Baitul Maqdis wanda waɗannan Yahuda suke cewa shi ne alƙiblar farko wa ƙiblar su ta riga to kaji Adamu da wannan Jason wannan maganar nasu wato ba gaskiya ba ce a takaice inda Annabi Adamu shi ne gina Baitul Maqdis alaihi salam wa ala nabiyina afdalus salati wa tammu taslim saboda haka to anan sai ya ci gaba da bayani ulama shi Ibrahim kenan jama'a magana bai ma arba'un sanatan wato sai zama tsakanin su gini tsakanin wannan gini shekara 40 ai bai da bina'i adama lil ka'bati ai tsakanin ginin da adamu yayi wa ka'aba wa bina'i li baitul maqdis da ginin da yawa baitul maqdis shekara 40 to shine abin da ya kamata a ce ba wai tsakanin ka'aba da kuma wato baitul maqdis shekara 40 ba tsakanin kaaba da halittar alihu ma an ci shekara dubu biyu ne yawa amma ma tsarin mufassiru amma abin da shi mufassir ya faɗa wato shi ne a shek abdurrahman al'adari in annal mala'ikata banau na cewa mala'iku sun gina wannan ɗaki kuma yi da bilayi mala'ikati kuma tsakanin wayan ginin mala'iku da wani nafi mai binayi wani kudus da ginin baitul maqdis arba'una sanatan cewa shekara arba'in da tsakani fa hadha sabbu kalamin minhu wannan rigayi ne na kalami daga gare shi bai bari dai kaji yadda lamarin yake baina wa alfani wa arba'una sanatan tsakanin wato ginin Ka'aba da kuma da wato ginin Baitul Masjid shekara dubu biyu ne da shekara arba'in. Wabila dole ya zo a hadisi أول ما ظهر على وجه الماء عند خلق السماوات والفرق abin da ya bayyana a bisa fuskar ruwa kamar ruwa wato inda kalkin samawati yayin da aka halicci sammai bakwai wal ardi da kasa wato wannan lokacin abin da ya fara bayyana subulatun bai zahun wato wata kufa ce farafar kada wato faduriyat faduriyatil ardu da aka shimfida kasa littafi ha ta ƙarƙashin wannan wato kumfa parasol din wa iya hadi ka'aba kuma ita ce wannan ka'aba ne wannan hadisi ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ziyoyin ya kawo shi a cikin tafsirin sa ya zo a harshe tsari kuma Baitullahi fi muqabalatihi al-bayt al-ma'mur alladhi fi as-sama'i wannan daki da muke kallon Ka'aba al'adunsa akwai inda za ka tashi ba kai kwana ba ka tafiye ta tafiya sama za ka je sai sai wannan kayan za ka tatta wani wani gini da ake cewa baitul ma'mur wanda ubangiji ya rantse da shi a cikin alqur'ani inda yake cewa wasur wa kitabul masur fi rabbin manshur wal baitul ma'mur yana daga cikin abubuwan da Allah ubangiji ya rantse da su shine baitul ma'mur lokacin da Allah ya sa mala'iku suka gina ka'aba da aka gina ta mutane inda za su ga kiwo da ana musu gafara mala'iku su ma sai Allah ya gina musu mai mamur inda su ma za su yi ta dawaki tun da aka halarci duniya aka ce duk wayewar gari daga ranar da aka fara na duniya da farko annabi ne yake faɗi sallallahu alaihi wasallam yace mala'ika da duk saba'in ne yayi dawaki a baitul mamur da yi kuma malaika su kusa bai nan da suka tafi babu dawowa har abada washe gari kuma dubu saba'in washe gari dubu saba'in har yau da muke magana nan mala'ika dubu saba'in sun yi dawaki a wannan bai mamur din bayan sun da faransa sake dawowa har abada gobe kuma wasu dubu saba'in din za su yi shi ne ma'anar faɗin Allah a can cikin abin nan cikin suratul muddathir cewa wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu ba wanda ya san yawan rundunan ubangiji ka na malaiku sai Allah shi kadai daga wanda aka halitta duniya ma na kullum wayewar gari duk malaika dubu saba'in za su kewaye in an haɗa kwanaki da duniya ne ai shekarun kadai sun fi karfin tunanin mutum saboda duniya ta yi shekara ya kai miliyan arba'in da wani shida wannan malamin sayi mun karanta wannan ne ba labari na jiya wani baki mutane ba karantawa muka yi a jami'a ko wani darasi da ake mana wani abin nan student of finance general studies so akwai bangaren science sun tabbatar da cewa duniya ta kai shekara miliyan arba'in da shida to kwana ba kwana kuma ba nawa kuma tun da aka yi duniya kullum mala'ika dubu saba'in suke kewayawa baitul mamur din ko in suka fara sakina ma banda Allah ba wanda zai wannan irin al'amari subhanahu wa ta'ala eh baraka wannan wannan daki abin yi wa albarka ne baitul za barakatin wato daki ne ma abokin albarka kallu yana daga cikin albarkar wannan daki annuru shi haula shi ne abin samu cikar aminci na dabbobi a daura da wannan ɗaki dai duk dabbobin jeji tuwarewa duk dabbobi dai da ka san ana farautar su nan idan suka shigo cikin makka mai farauta yana kallo da yi sai da wasu ko za su zo gobe cikin nan da yi sai da wasu haramun ne kaga dabba ma ta shiga wurin ta aminta bai lera adam kenan أمر وشيء حلو وعدم تعرض من استجار به بأي سوء هكذا هما yana daga cikin albarkar wurin rashin bijinka ga duk mutumin da ya nemi ma'ana ɗauki ma'ana ya zo ya kamun kafa da ɗakin saboda ya aikata wani laifi ko wani irin laifi ne kuma yanzu aka zo kana cikin harami za ka tafi rana ya kashe ubanka ba ka yi saka kama shi duk ikon kuwa ko kai ne shugaban kasar kai ko sarkin makka ne wani ya kashe ubansa in ya da shi a harami bai sai kama shi babu yadda ka iya duk abin da kuke haka za ka bari illa ma kawai abin da aka ce za a ba yi sa ba shi ba amma za a iya ɗaukan mataki matakin na kin sayar masa da kin saya da duk mu'amala za a yanke masa in yana ruwa ba za a bashi ko ba za a sayar ba ko da kuɗin nan da haka za a yi har dai ya bukatu zuwa ga bukata irin ta ɗan adam dole sai ne miki ta don ya je ya bukata na ɗan adam kada don ya fita kalfin na wannan malami ya zo sai mu'amala shi amma in dai yana ciki ko ne ba yadda ka yi da shi haka za a kyale shi. Idan da ke misalin idan mutum ya hannu da ila abinci wanda ya kashe ubansa inda mu a cikin harami la ya ta'afa mu lahu bai sa ya ce ya sai fito na fito ya fito masa zai kare shi ya ce zai daukan sa ba wa hudan wannan daki shari'a ne lil alamina da dukkan halittu gaba daya da an damu lakum domin dakin alkiblar su ce
فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين
فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله كريم عن العالمين ubangiji yake fihi a cikin wannan harami na makka ayatun akwai abubuwa na mamaki akwai ayoyi na Allah manya-manya a wannan harami na makka min hayar da cikin ayoyi ubangiji abubuwa na mamaki makamu ibrahim akwai dutse makamu ibrahim wani dutse ne wanda lokacin da annabi ibrahim yake gina kaba da ya ƙure tsawonsa to sai ya nemo wani dutse sai ya zai ajiye shi a gindin ginin sai ya zama yana taka dutse idan ya taka shi ya hau sai ya karsa Ismailu tare da mala'ika da ke tara shi sai suna ba shi tubali shi kuma yana gina wannan kaba ne wannan makamu Ibrahim din wani irin dutse ne na ban mamaki wanda dutse ne na aljanna da shi da hajar aswad duka daga aljanna aka ɗauko su aka kawo su nan gidan duniya kuma za ku ji a tafsirin tabbatar cewa duk duniya ba su wani abu wanda ke na aljanna wanda aka ɗauko shi aka kawo shi wa wasu al'umma sai al'umma masu wannan shi ne hajjar aswad da kuma wannan dutse mai albarka wato dutsen da annabi ibrahim ya taka wanda shi ne makamun ibrahim idan ka je hajji za ka ga daidai makamun ibrahim din nan a nan liman yake tsayawa saboda shi kaba masallacin kaba wato dole wanda ba ka ba su sauran masallacin duniya ba sauran masallacin duniya duk kasar da take da yamma da makka irin ku za mu kalli gabas da mai sallah kasar da take gabar da makka za ta kalli yamma ne mai sallah wanda take kudu da makka za ta kalli arewa ne mai sallah wanda take arewa da makka za ta kalli kudu ne mai sallah to idan an shiga masallacin arabi to kallon juna ke yadda kaga da'irar wajiba haka ake sallah rawun ne kawai ba sabu a yi yada ke da kuke yi ba da'ira ake yi irin da'irar yan wajiba shi ake yi a masallaci mara to liman yana tsayawa ne daidai makamu ibrahim a nan yake tsayawa irin kallon ma musu suna kallon saboda haka shi ya sa ma wasu mazhabori suke cewa irin mazhabar imamu ahmad wasu daga cikin su masu ra'ayin wai ba a sallah a gaban liman to kaga a haramin makka kam a masallacin kashi uku ba su da sallah kenan saboda kowa kallon liman yake ba ba magana ba yana da wannan ko kowa kallon liman din yake ba so saboda haka fi ayatun bayyanatun a cikin wannan harami na makka akwai ayoyi bayyanannu in aya daga cikin su makamun ibrahim duk da bakin Ibrahim ya taka wurin kara tsawon wurin ginin kama alhajar allabi alhajar allabi kama allabi wato dutsen da ya tsaya a kan da yadda bai daɗi bai ne yayin gina ɗakin kama ba an tsara ba da ma su sai gida da gidan annabi Ibrahim suka yi gurbi a cikin dutsen wa bakiya ila tsana sai ya zama yawan su kuma da wannan gurbi ya tsaka dutsen sai ya zama tsawon wanda sun mule bulewa kuma ba nawa nawa ba har irin sawo suka bule har gobe duk da yanzu sun sa da rufe sai dai ka leka ta gilas amma in ka leka za ka ji ga ya sun sa guda biyar ga duniyar da komi da komi ga shafin har iya zurfi yana nan a ciki alaihi salatu wa salamu ala nabiyina afdalu salati wa salamu yana nan har yanzu ba ta da ba ka dawulin zamani duk da tsawon zamani har yanzu yana nan a haka wata dawulin aiki aiki duk da kuma yawan shafa da hannaye suke yi wa dutse domin an ce ana buƙatar in zai yi ka sumbace shi in ba ka samu ba ka shafa shi da hannunka duk yadda ya samu dai in kuma ya gagara to kalawa ne kai da shi da ajar aswad duka ajar aswad shi daga nesa kawai sai ka nuna shi sai ka ce Allahu akbar tunda a wurin tawafi da wurin da wurin ake dauka ma'ana littafi na yin tawafi wannan ba an samu ana ko shafa shi saboda yawan shafar duk da yawan shafar har yanzu yana nan ba abin da ya same shi yana nan gurbe na kafar annabi Ibrahim alayhi salam wabina yana daga cikin abubuwan mamaki na wannan wuri na makka da za'iful hasanati fihi yinnin kalada a cikin sa yinnin kalada shine idan yanzu a arzikin maka kai sallah raka'a daya za a baka lada daidai da wanda ya sallah a kowane masallaci a duniya raka'a dubu ɗari shi ne ladan da za a baka raka'a dubu ɗari raka'a daya saboda haka akwai akwai wannan daga cikin kuma mamaki na wannan aiki wannan tsira la ya'lamu sannan yana daga cikin abun mamaki na wannan ɗaki sun su baya wuce wani tsayin saman kaba ba za ka sun ya wuce da tsayin kaba ba in ka zama sun ya wuce da tsayin kaba to mara lafiya ne mara lafiya sun su yakan zo sai ya wuce shi idan ya wuce to ya wuce magana ya kare eh to amma in ya lafiyar sun su bai sai ya daure ba ya wuce ta saman kaba ne ومن دخله wanda ya shiga wannan harami kana aminan ya zama amintacce man dakala maqama ibrahima duk wanda ya shiga wannan guri maqama ibrahim kana aminan ya kasance amintacce la yuzalu ilayhi ba a fitar ko mata a ce za a fito na fito da shi a kafa shi saboda ya yi ma laifi da kace kaji kisa in ya yi kisa ko da zaki ne ba za a ce za a rama ba a wurin a wajen yin ko a ce za a cuce shi وغير ذلك أجرهم لنا هذا من ملكة هذا البيت ولم يشهد إبراهيم رضي الله عنه يتولى ينا لك الكم الوالدون والناجي ومن بركته ينا لك الوالدون والناجي كثرة الثواب لمن يوجد يولى لا يودع حجته ودعي حجته حجي أولا تدل أولادا وعلمته كمن يبدأ سيدنا رسول الله sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa a hadisin Bukhari wanda Bukhari da Muslim duka sun rawace shi wanda aka karɓa daga sayyidina Abu Hurairah radiyallahu anhu yace man hajja fa lam yaqul wa lam yaqul raja'a ka min dhururihi ka yawmin wa la taqulu duk wanda ya aikin haji wa lam yaqul kuma bai yi wanda da zamin da ba cikin tsalani akwai harami na aikin haji a tare da shi ولم يذكر قبل ما كان شيء ما كنت من كلام عجل ترجع من ذنوبه زي داو daga zunubansa ka yawon wala da zunubu kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi zai dawo gida babu zunubi ko kwara ɗaya tare da shi shine ma'ana man dakala kuka na amina zai aminta daga zunubansa gaba ɗaya kuma zai aminta daga shiga wuta duk akwai a cikin alhaji mabrur laysa lahu jazaa'u illa janna haka a wani wuri da ya faɗa shi yaji wanda aka yi kubutacce wanda ya kubutar daga dukkan wani tabbasu na aikin haji ya zama an yi shahada ta mabrur to bayan da wani sakamako da wanda ya shi sai aljanna wanda bayan bai samu iko zuwa ba Allah ya bashi iko duk da wani an riga an an buga sa wanda duk zai je a rubuce shi wani wanda zai shi shi ba tare da akwai sunan da dama cikin masu zuwa ba yana da cikin abin da ko ka yi addu'a ma ka daba a kar an riga an gama shi an buga sa kuma man hajja marratan duk wanda ya haji sau daya ran fakat addamar kahu to wannan hakika ya ba da faralin sa ya dauke faralin shi za ka ga ce wanda ya dauke faralin shi da dalili to hajji na farko sai farkon nan shi ne dauke faralin man hajja zaniyatan wanda ya ci da biyu fara ya biyu fakar da ya da rafa wannan ma ya ba wa Allah ubangiji ta bashi Allah shi ya san da zai biya shi wannan bashi wa man hajja zalika kan wanda ya hajji na uku kuma fakar fakar harrama sha'ahu wa jasadahu min an-nar wannan ma'anar sa kawai ya haramta gashin jikinsa da jikin jikinsa gaba ɗaya daga jahannama وهذا البيت wannan ɗaki na Ka'aba hajjahu jami'ul anbiya'i dukkanin annabawa baki ɗayan su sun zo sun yi hajji a wannan ɗaki illa arba'atan min sai dai annabawa guda hudu kadai cikin annabawan Allah dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu annabawa hudu kadai ba su taɓa yi aiki hajji ba amma dubu ɗari da dubu ashirin da dubu a wato uku da ɗari tara da da casa'in da shida gaba ɗaya sun yake haji su ne ne wanda ba su yake haji ba wato min adama ila muhammadin sallallahu alaihi wa sallam daga annabi adamu har zuwa kan annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ma fihim nabiyyun illa wa hajja babu wani annabi face sai da ya aikin hajji illa arba'atun sai dai mutum kudu kadai cikin annabawa men yana daga cikin su su hudun nan ga sunan hudu annabi hudu bai taɓa yin aikin hajji ba wa sayyar annabi sayyu shi ma bai taɓa yin aikin hajji ba wa lobar annabi lutu shi ma bai taɓa yin aikin hajji ba wa idrisu haka annabi idrisu shi ma bai taɓa yin aikin hajji ba waɗannan su ne kadai annabawa wanda ba su yi aikin hajji ba ma siwahu duk wanda ba su ba su hudun nan min al-anbiya'i daga annabawa wal mursalina da manzanni kullum ga baki ɗaya su hajju hadal baiti sun yi hajji a wannan ɗaki na Ka'aba law kana baitan aliyan fadat to ai wannan ɗaki na Ka'aba ko da ma ɗaki ne kaɗai irin ɗakunan mu na al'ada wanda ake ginawa don kwana kawai wata rajada ne an biya wannan duniya sannan wannan annabawa dubu ɗari da ashirin da uku da uku da wani abun nan suka yi ta kai kawo don aikin hajji da su da salihai min awwalin jihadi ko farkon labari ila yau mai na an zuwa yau din mu da kuke magana da shi yau hada ya zama barka wannan kare ya yi shi albarka kowanne kare ya yi shi albarka dallantana lafiya ma dallantana wa kuwa baitullahi tabaraka wa ta'ala daki ne na Allah tabaraka wa ta'ala ubangiji yana da wani su abubuwa a cikin halittar da wanda ya bai da suna shi yana cewa faliya abu ruwan fahazan baiti ku bauta wa ubangijin wannan naki a ga ɗakin sanayyar sannan irin rakumin na taguwar nan ɗalibin lani shi ma na ɗaɗin lani haka yi rana a ga daga abin hawan sabani a wani billahi subhanallah amma ya kira ta nashi ɗakin Allah ba haka ya kira shi ɗakin nan rabba hadal baiti manawul malaikatu malaiku sun gina wannan ɗaki fa dawbil hajari aswari suka zo da wannan dutse mai suna hajarul aswad abiyahu min al-laba abiyahu min al-labari lokacin da aka kawo hajarul aswad a ɗakin kaba ya fi nono bari bari ne ya fi nono da ya sa yawanci an ce shafa shi da masu zunubi suke yi ana deletin ɗin zunubansu zunuban su suka makanta dutsen ya dawo kafin ka samu baki irin zama a duniya yana da mana zunuban na al'umma su suka makanta shi amma asalin da fari ne taswa ne nono kamar yadda ya zoga shi a hadisi kuma in ya kofin jannati ya zo ne an ce wato daga ya kofin aljanna hadisi ne yana cikin sirbi kana so za ka gani wata an yi hukun rukuni sai ta sashi a wannan wurin da yake a rukuni ne wa qala lahu jalla wa ala Allah mai girma da buwaya sai ya ce innahu yaminullahi fi ardihi wannan dutse hajarul aswad ai kamar damar ubangiji ne a kan duniya kamar daman yadda ya ga dama dai shi ya sanya abin da shi Allah wato kowa yana da hannun dama ko wato wani dutse kamar dama ubangiji ne in ji Allah to kai dai kawai da imani kawai amma ba kai saka ce kuma ya abu ne ba Allah ba halitta ba da dalili a ce za ka fara tuna hannu mai tsiya karan yatsu haka irin wayannan masu nama da jijiya da jini da ruwa wal yaqilla da Allah ya yi zalika ruwa ke da yawa so mabbazahu duk wanda ya shafa wannan dutse na da abbas baka annaba ta ba rabba tabaraka wa ta'ala kamar ya gaita da Allah ne tabaraka wa ta'ala wannan ma hadisi ne kalibul bagdadi ya dace shi ya zo kuma a cikin ibn akad asakira shi ma ya kawo shi a cikin littafin tarihi duk wanda ya shafa hajarul aswad to kamar ya gaita da Allah ne walamma banahu adam yayin da annabi adam ya gina wannan wato kaaba wa banahu shidun sannan shi annabi shi dan annabi adam shi ma ya zo ya jaddada shi wa wala wa wala wa wala hada banahu hada ɗansa shi ma ya gina shi wa Ibrahim rabi adam shi kuma annabi Ibrahim shi ne wanda ya gina shi Ibrahim Ibrahim rabi adam annabi Ibrahim shi ne ya gina shi karo da hudu a yadda Bilal Ibrahim yayin da annabi Ibrahim ya gina shi kuke da hadal maqami nan ne aka zo da maqam da maqam Ibrahim aka kawo masa shi daga aljanna wa huwa hajar wato shi wani dutse ne kadu salatati azrai ya kai kamar zira'i uku ya kai kamar zira'i uku a wurin da aka ajiye shi yana ya shiga cikin amma tsawon da ya kai zira'i uku kana yake ba alaihi ibrahim ibnal ka'bati annabi ibrahim ya kasance yana kiwa a wannan dutse na maqam ibrahim saboda gina ka'aba almuaddin wato injiniya lokacin da za a gina ka'aba din nan injiniyan da ya yi wato ya ke cewa da hausa birkila ko yawa birkila na gini Jibril alayhi salam shi da malaika Jibril alayhi salatu wassalam wallahi majinin kuma Ibrahim Khalilullah shi da Ibrahim madanin Allah wa tilmidu almajiri alladhi yu'inuhu wanda yake taimaka wa Ibrahim wurin gini Isma'il wa Mika'il annabi Isma'il da shi da malaika Mika'il suke mika masa koge yana daurawa kan gini wallahi yusa'idu Isma'il shi Mika'il shi yake taimakawa Ismail ya miƙa mar shi kuma Ismail ya karɓa ya miƙa wa masa. Wa kullum man sadala Ibrahim duk da annabi Ibrahim ya wato ya shagal ya shagal duk cikin dinari da gina wannan kaba hatta fara dinaru har ginin nan ya tsawaita ya kure to wato hatta fara dinaru alal adami har wato ginin ya tsawaita akan wannan dutse allazi yake kwalai wanda yake tsaye a kansa ya tsawar hajar ya tsawar alhajar al-maqam sai shi ma wannan dutsen da Annabi Ibrahim ya lada shi sai ya ƙara tsayi in gini ya tsayi sai dutsen ya ƙara tsayi shi ma sai kawai ya zama daidai ne da duk ginin da za a yi a tayar luba da Ibrahim al-Ka'aba har Annabi Ibrahim ya kai makura na Ka'aba ya kai shi makura na inda yake a yanzu badahu ala hada shakli ya gina shi a wannan wato tsari wannan sifa da ake da ake gani annabi da jiduna wato wanda za ka tatta shi tsawon kaba a yanzu za ka samu salatun zira'an ya kai zira'i talatin tsawon kaba sai ba za ka mutane ya kara na karkashin sa ya kai zira'i talatin tsawon nan aha wallazi yaqifu alayhi salatu azru'in faqat amma abin da yake tsayawa kan shi yana yin ginin kuma zira'i uku ne kawai kuma har ya gama ginin da shi yake gini yake takawa yake yin gini ala in ba ku jira ta gaba ina zai zira'i talatin ne gini tsawon gini amma da dutsen dutse mai zira'i uku ake takawa ana karban kubari ana gini har aka gama gini in ginin ya karu sai dutsen shi ma ya ci yana nan a haka haka aka yi sai mu'jiza ta annabawa talatatu azulin fakat dutse mai zirafi uku kadai da shi aka taka aka gina gine mai zirafi talatin wa azar aqdami ibrahim ala al-maqami ila al-an gurbi na kafafuwan annabi ibrahim akan wannan maqam ibrahim da ya hawo da yake gine yana nan har yau din nan abaru gadami ibrahim wajilatu gurbin kafan annabi Ibrahim tana nan ana samun ta ka annahu wa fi abul ana kaman yanzu yanzu zai taka shi kanan nazo da tabarraku da bihe mutane sun kasance suna tabarruki da wannan makamu Ibrahim din amma da karshe wa badahu saudiyuna sai mutanen Saudiya sai suka rufe shi makafata an yara nasu wato saboda wai suna tsoron kar mutane su rika ganin sa jahalan minhum saboda jahilci daga wurin su fa'adar makamu aizan wannan wurin zama wannan makami na tafiran dutse da yake takawa har yanzu in ya kusa jannati shi ma dai kaman hajarar aswad ne daga ya kusa ne na aljanna la tajid ummatan fi dunya ba ka samu wata al'umma ba a duniya inda shirku wanda a wurin su a samu wani abu to haƙƙi annahu min aljannati wanda za aka tabbatar cewa daga aljanna ne illa ummar muhammadin sallallahu alaihi wasallam sai al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam maqamu ibrahim maqamu ibrahim kenan dai kenan wal hajarul aswad da kuma wannan hajarul aswad ni ya kuce jannati dukan su daga ya kuce da na aljanna laysa fi dunya shay'un min aljannati illa hadani duk duniya ba wani abu na aljanna wanda yake cikin duniya sai wadannan su biyu domin tura sun taba musu haka suna ganin kamar karya ne a'udhu billahi suka taba yin dabarbarun su suka haɗu da wasu munafukai aka yadda aka yi sabda suka samu suka je suka tabba ta da wani abu da duniya suka je suka shiga kwamfutocin su suka yi ta goce-goce wajen su gane wani irin dutse ne ai duk duwatsun duniya ai kowane dutse yana da launi ba dutsen da ba da nau'i kaloli misali irin masana bangaren geology ko geologist su ne masana irin wannan abubuwan ai to da za ka yi magana da su za su gaya ma nau'ukan duwatsu gaba ɗaya da suka sa kwamfutocin su wannan a dutsen ya ce shi dai kan bai san shi ba a duniyar nan a duwatsun duniyar nan kwamfuta ya bai san shi ba a duk nau'in duwatsun duniya kwamfuta ya ce ba ya ɗaya daga ciki an ce a gwaje-gwaje wanda suka gwaje-gwaje da wanda suke wurin suka ga result din dan ruwan mutane suka musulunta ba wanda ya kira su zuwa ga musulunci saboda ganin haka kuma don sun ji da cewa na aljanna ne yasa za su guda su tabbatar da yawa suka musulunta a ciki so so anan wannan kenan ليس في الدنيا شيء من الدنيا إلا هذين من, من الجنة إلا هذين فلما بناه إبراهيم يعني أن إبراهيم يجد أن تاكي هذا البناء وأن جني وأتم بناءه ويكمل جناش أمره الله سألا يمسيش أن ينادي الناس ليتاشي للي يكرام تالي لحج هذا البيت ومن سوسه يأتون نتاكي لأكي حج قال كيف أناديهم وهم معلومون يتفع الله يزيجي كرام تالي العالي بابه ya zai yi kira su su ji ne shi a salati a bayan suna can a cikin tsazon iyayensu qala Allah tabaaraka ta'ala ya Allah tabaaraka ta'ala yace masa alayka du'a wal isma'u alayya ana kai naga ka kira ne jiyar da su kuma yana kai na ni zan jiyar da kowa zan jiyar da shi duk wanda zai wanda suke tsazon iyayen nasu zan jiyar da su in ka kira wa zin kinnasi وزن في الناس بالحج ياتوك رجال وعلى كل عامل وشيني الله يجير وان بانا كبني ما يجير وان ووطف على جبل أبي قبيس النبي إبراهيم سيداش يا أول دوسي لكي كلا جبل أبي قبيس كلا نان أمكا شيني دوسي دا بايا لوكسين دا النبي يكرا wata ta sauko ya tsaga ta biyu rabi ya hau kan wannan dutse wannan kan dutse ne annabi Ibrahim ya hau kala ya ce ayyuwa ta zo ya ku mutane inna rabbakum kad bana baitan lallai ubangijin ku ya gina daki wa da aku ila hajjihi ya kira ku zuwa ziyarta wannan daki fa hajju lallai to lallai ku zo ku ziyarce shi istajabal hujjaju take sai alhazai suka yi ta amsawa kullum gaba ɗayan su min sa'il alami daga japan daga sauran jabbar duniya ta ko ina ina na iya duniya wa hum fil adam alhali suna cikin bam a lokacin man istajaba wanda ya amsa kiran annabi Ibrahim ya azar yau a wannan rana la budda an yawuja ba makawa sai yayi aikin haji kuma lam yastajib duk wanda bai amsa ba a wannan rana la ya mutu ba zai taba yin aikin haji ba walau tawaffara inda wa al asbab ko da dalilai sababban ya zuwa aikin haji sun cika a tare da shi ga kudin da zai kai shi ga guzuri ga komai inda bai amsa kira ba kana ji kana gani bare ne ba sai dai ku ta zagin da kuna cewa gashi ya kara kudi amma ya ke ji ake haji bai amsa bane malam kuna wahala kan ku ne inda ya amsa ko bai da ko 50 sai wani ya biya masa ya je ko saboda haka la ya hujjo walau tawaffarat inda wal asbabu in dai bai amsa kira ba bare aikin hajji ba ko da dalilai na da sabuba na zuwa ɗin sun shiga masa sun taru a gare shi man istajaba marratan duk wanda ya amsa lokacin da Annabi Ibrahim ya kira ya amsa sau daya marratan wahidatan marra daya hajja marratan to zai hajji ne sau daya kan lokacin da ya kira in ka amsa sau daya to hajji ne kawai zaka yi man istajaba marratan ni hajja marratan duk wanda ya amsa kira Annabi Ibrahim sau biyu to zai aikin hajji sau biyu kenan wa miraran kadhalika wanda ya amsa tabarani ya amsa da yawa to shi ba zai je adadin yadda ya amsa ko sau dubu ne ka amsa sai ka ce sau dubu wa tajidu alhajja za ta samu alhaji idan hajja idan yayi aikin haji duk da wahalar aikin hajjin nan da ake sha ya hinnu ila al'audati za ga yana beken ya sake dawowa ila tilkal amakini zuwa ga wannan wurare bidawar Ibrahim saboda addu'ar da Annabi Ibrahim yayi faj'al afidatan afidatan min al-nasi menene tawi ilayhi Allah ya sanya zukatan mutane da zama tana soyuwa zuwa ga wannan guri taraddada wahidun min as-salihin lil hajj ɗaya daga cikin salihan bayan Allah waliyai yayi ta zuwa aikin hajji ya ce ya ce da yawa hatta hajja 60 marratan har sai da aikin hajji sau 60 fajalasa yawman wata rana sai ya zauna sai wannan ga irin shehu lahiru ne kenan har billahi wani fajalasa yawman sai ya zauna wata rana wa huwa ya fatum shi alali yana tunani fi hajjaji a cikin hajji hajji da yayi nan masu yawa hal hal yuqbilat minhu shin an karfa masa yanzu wannan aikin hajji nashi amla ko kuma ba karfa masa ba yana ta tafakkuri akai ba sami a sautan sai ya ji wani murya ya kulu yana gaya masa bai gama ya faɗin ba ya kula ya kai wani har tad'u ila baytika illa man tuhibbu yanzu kana kiran wani ne zuwa ga gidansa ka gayyace shi zo gidanka ko don ka shirya kina liyafa ko da in ba wanda kake so ba fagawiya raja'in to nan fa sai kaunansa ta karfafa raja'in sa na cewa Allah ya karja shi zai karfafa annan la tajaba cewa lalle ashe Allah ya karfa masa wannan aikin mutum nan wannan bayani ya zo a cikin ruhul bayani tafsirin ruhul bayani na an ummatu mu al-majid sallallahu alaihi wasallam mu al-umma manzon Allah la nas'alu shay'an laysa lahu ma'ana ba ma aikata wani abu da ba shi da ma'ana duk abin da kaga mun aikata a wannan addini a wannan al'umma to yana da cikar ma'ana wala nafhamu anhu shay'an wala nafhamu anhu shay'an bara mu kuma fahimci wani abu a ce ba mu fahimci wani abu daga gare shi ba babu abu العبد بمنزلة ملك wato shi haji matsayinsa kamar wani tsarki ne inta da ayin tsarin ya kira ya gayyaci wani mutum ila ya faɗi zuwa ga wato dina wurin dina wato kamar ya ba haka cin abinci ya gayyaci wani tsarki yake kamar tsarki ya kira wani mutum cin abinci adadin kubarani al'adar manya idza duru ila ila mulaqatil muluki idan aka yace su zuwa ga haduwa da sarakuna yanzu misali sarki ya aika maka kace yana son garin ka fada to mutane a bisa al'adar su ya tanabbaku na ba sun yi ado sun tsarkaka wa yanzu suna libasan jadida su sa sabon kaya taziman don girmamawa da maliki ga wannan sarki fatajidul murima amma sai ka ga mai harami wanda yake sake da haramin aikin haji ya khala'a thiyabahu thiyaba adati shi kan kwabe tufan sa na al'ada yake yi al'ada in sarki ya kira ka bada sai ka sa manya manya riguna masu kyau ka sa turare kai wane da wane ne ka kuka je amma shi shi wannan sarkin sarakuna ne Allah ya kira alhaji amma in ya zo zuwa sai ya kwabe dukkan suturun sa na al'ada gaba da sai tuɗe su bin libasi na daga suturar sa al'adi ta al'ada wa tajarradu sai tsiraitu wa ya tatsilu yayi wanka wa yalbisu rida'an yasa wato hayati wa izaran da farjalle wa na'alaini da kuma silifar fakat kadai almaliku idza da'a daiban shi kuma sarki in ya kira bako ya bakonce shi wa ja'ahu ya zo masa yati ila baitihi al-khalis zai zo da shi ne zuwa ga ɗakinsa kimantacce wa yusafi hau su kai sa su hannu da hannu matafi ila baitila al'arabi za ta zo ɗakin Allah mai alfarma wal hajarul aswad al hali wal hajarul aswad al hali hajarul aswad huwa yaminullahi tabaraka wa ta'ala shine daman Allah tabaraka wa ta'ala mana in ka shafa shi shine kawan ka gaita da Allah kenan wal khuruju ila safa wal marwa haka nan kuma fita zuwa ga safa da marwa wa ila mina da kuma zuwa kwanan mina wa ila muzdalifa wa ila muzdalifa da kuma zuwa muzdalifa wa ila arafat da kuma zuwa arfa duka haka abu yake adatul maliki shi adatul muluki al'adan sarakuna idan tada'u idan suka kira kabirar wani babban mutum wa azabu suka karbi bakoncin sa ya burju na ma'abu za su rika fita da shi da tanazzuhi domin yawon bude ido ila ma'allati zuwa ga wuraren su daban-daban wa ila basatinihim wato mahallatihim kaman wuraren su na fadodinsu kenan manya-manya wa ila basatinihim basatinihim da kuma manya-manyan lamburansu gonakinsu kenan na alfarma wa ila mamalikihim da kuma wato manya-manyan fada-fada nasu haza huwa al-khuruju ila minan wannan shi ne fita da ake yi kenan ma'anansa zuwa ga mina yana kama da wancan ila arafatin zuwa ga arfa wal aud wal audu inda tamamil hajji da kuma dawowa bayan kammala aikin hajji huwa yawmul ma'adaba shine ranar wato da ake zuwa ayi liyafa na cin abinci a huwa yawmun nari shine ranar suka ranar wato sallah da take fuskantar mu bayan wannan azumi da muke ciki Allah ya kolo Allah yana cewa dai yake samaratu kulli shay wato kana ana tattaro wato dukkan nau'in kayan fruit kayan ƴaƴan bishiyoyi zuwa ga wannan gari na Makka babu wani irin ɗan bishiya da ba za ka samu mai kaje wurin har wanda ba jin sa kawai kace ba ka taba gani ba in kace insha Allah sai ka ga shi wurin hatta hatta bashar hatta mutane din kansu ka gansu za ka su daban-daban kowa da inda ya fito an zo an ta lihaza saboda wannan dai kana Allah ya ce walillahi ala nasi hajjul baiti Allah ya daura farlancin aikin hajji ga mutane kan mutane aujaballahu ala nasi hajja hadal baiti Allah ya wajabta wa mutane ga wani hajjatan wannan daki na Allah hajjul baiti wata qira'a hajjul baiti wata qira'a hajjul baiti shine riwaya wato qira'ar jumhur hajjul baiti kuma qira'a ce ta Aliyu Kisa'i da Hamza Az-Zayyat sai kuma ɗaya daga cikin rawayai na Asim Al-Kufi shine Hafsu shi ma haka ya karanta hijjul baiti amma dukkan sauran qurra'u nafi al-madani ibn kathir al-makki abu amr al-basri ibn amr al-shami asim adayan rawin sa wato shugabatu kenan da kuma to wa'annan duka sun karanta ne da hajjul baiti to shi kuma wa'ancan da na faɗa na farko sun karanta da hijjul baiti wani sana'a wa ilayhi sabila wanda yake da iko shine tafarkin wajabci yake wanda yake da iko zuwa wato ya samu hanya na zuwa wato wannan ɗakin Ka'aba din to shine wajabci yake kansa ya samu dalikan hanya wato shine yake wajibi hajjin a kansa kenan in baka samu hanya ba Allah bai daura ma ba fassara rasul sallallahu alaihi wasallam Allah sallallahu alaihi wasallam fassara samun iko din nan izzaji war rahila shine mutumin da ya samu guzuri da kuma abun hawa a zamanin da aka samu dokin ka mai karfi in garma da kuma dan guzuri da zai rike ka ka je kai ake hajji ka dawo da dokin to shikenan haji ya zama wajibi a kanka rawawul hakim wannan hadisi al-imam hakim ya rawaye shi man tabara duk ko wanda Allah ya ba shi iko na zuwa aikin haji ya gudu cewa Allah kafara billahi ya gudu cewa Allah audi ma faradahu ko ya gudu cewa abinda Allah ya farlanta ya kafir cewa abinda Allah ya farlanta min alhaji na ake haji fa inna Allah kadir sani ba Allah mawadaci ne sai alimi daga barin dukkan talikai ma baki daya Allah ya wadata da barin su al-insu wal jinnu mutum da aljawal malaika da malaiku wa an ibadati ya wadatu ga barin wato bukatuwa ta ibadar da suke masa ba shi za su amfana ba ibadun su mutanen da suka ibada su ne ibadar za ta amfana ba Allah ba Allah ya wadata da imanu gaba da azal kufru wannan kafirci warada ta'didan ya zo a matsayin tsoratarwa ne liman liman qadara alal hajji ga wanda yake da iko da aikata aikin hajji ya samu iko ba taraka kuma ya bar aikin hajji ne to ya shiga mallam ya tunda ku an hadal baiti maradun maradun wala faqrun wala tulqan sha'irun sabata wala yahudda fal yamut yahudiyan aw nasraniyan hadisi wannan hadisi mai ban tsoro ya zo a cikin sunan dara daga abi kuma mata dan Allah sallallahu alaihi wasallam yace da shi ne hadisin da kuma za mu kwana kansa saboda lura da lokaci har mun kara ba shi ne ba lura ba da kike gani ai afwa manzo Allah yace duk wanda duk mutumin da wato rashin lafiya bai tsare shi ka zuwa hajji ba talauci bai hana shi ba wani mugun sarki ja'iri bai hana ba kuma bai je aikin hajji ba annabi yace in ya ga dama ya mutu bai hude in ya ga dama ya mutu ba na sare kawai saboda haka hatsari ne rashin zuwa aikin hajji tare da samun iko in Allah ya ba mutum ya je ya yi aikin hajji to ya fita daga sarki na shari'a Allah ubangiji ya ba mu ladan abin da muka faɗa daidai abin da muka kuskure Allah ka yafe mana albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gurguje ko da ɗaya biyu mu ansa in akwai sai sai addu'a
wannan yana cewa assalamu alaikum ala da fata sha ruwa lafiya malam tambaya ta ka tambaya ta tambaya da guda biyu na farko za ka iya fidda zakka na kuɗi kamar naira dubu ɗari da sittin sai ka samu wanda kake bi bashi sai ka masa bayanin cewa ka bashi zakkan su kame to haka dai yanzu ba ka ya sai masa a ba maganar ya sai kuma in ka ba in ka bashi zakka kuma ai ba ya sai masa kai ba in ka bashi zakka zakka ai kudin sa ne ya so ya biya kai ba kai ba ka ya sai marba ba Allah kai dai halatta ai haka saboda kai zumunta kai taimako ga kuma zakkan ka kai saboda dama shi din yana cikin wanda za a ba zakka ai mun ansa wannan tambayar babban baya wal garibina yana cikin mutum takwas da ake ba zakka shi wannan wanda ka ba wani inda musamman ma kaga kai ne ma bai bisa ba shi ka kowa sanin ana bisa tambaya ta biyu zaka iya bada zakkan da kai a cikin azumi me wani wato a kamar azumi in ya raba ko ya yi ashirin ko ko sai an yi sallah ta ka baya Allah ya kara wa malam lafiya da nisan kwana.
to ba za ka fitar da zakka in azumi ya fita kai in azumi ya raba da ba ko ashirin abinda kawai ya tabbata idan alfijir ya keto ranar sallah daga fi keto alfijir za ka cire shi ne abin da aka rubuta amma ya halatta saura kwana biyu ma ka cire kai akwai ma riwayar kwana uku ma akwai duka ya halatta saboda ila in ka bashi sai ya samu shi kuma in dan shinkafa in yar shinkafa ce ranar sallar kaga kannan an dan tsitsince ta in tana da tsinta makamantansu sai ya samu shi ma ya bushasha a ranar sallah amma sai ranar sallah har an dawo daga idi sai ka zo ka kirga ka fitar kaga kafin a gama girkin kankare ai lissafin ya zama shi yasa malamai suka ba da fatawa kan haka ibar mu amfani da sai mu rufe da naka na ga hannunka assalamu alaikum Allah ya kara kusanci akrama kallah amin tambaya ta ita ce akrama kallah da wani lokaci ne mutum zai shiga itikafi na kwana ɗaya ko uku sannan da wanne lokaci mutum zai fita Allah ya biya shi Buhari. So, lokacin da ake shiga itikafi na kwana ɗaya ko kwana uku, itikafi ana shiga ne kafin faɗuwar rana. Za ka yi niyya sai ka shiga kafin faɗuwar rana. An fahimce ni? Idan ka shiga kafin faɗuwar rana, sai ka kiyaye lokacin da ka shiga. In na kwana ɗaya ne za ka yi, to sai wannan lokacin ya dawo. Don dole itikafi za a yi shi ne yini da kwana dole baya kasa haka amma mabincikansa shi ne kwana goma cip cip amma ana iya kasa goma kuma ana iya yin kwana ɗaya kuma ibadu uku ake yi itikafi sallah kai ta nazili sannan karatun alqur'ani da kuma zikiri wannan abubuwan ake yi itikafi shikenan magana ya kare akwai abubuwan da kuma aka aka bada kofar emergency zaka iya fita bukatu na dole da suka kama na dan adabtaka na dole kuma in dai akwai masallacin juma'a gari to ba a yin sa a kowane masallaci sai a na juma'a sai dai in babu masallacin juma'a a gari nan kuma sai a je wani masallaci wanda ba na juma'a ba da kamsu salawat ai wannan dai shi ne aha ina ne kace na wai maganar aikin hajji da zarar an biya wa mutum ya zama wajibi a kansa ko kuma za a iya yi an biya wa mutum wai sai ya sayar da kujera in talaka ne an gane to in dai har an biya maka ya zama wajibi da zarar an biya maka ya zama wajibi in ba biya maka ba ba wanda ya gayyace ka je ka roƙi wai a biya maka za ka je ka yi aikin hajji ba wanda ya saka ko ka roƙa ma in Allah bai saka amsa ba wallahi ba za ka je ba don zai toza ta ka ne bi haraka ka je kai ta jin haushinsa kuma ba ba laifin sa bane Allah ne bai sa ka amsa ba ranar da Annabi Ibrahim ya kira kaga zaman lafiya ka zauna ka in mutum ya kira ka ba ba sanin ka ita ma ga ticket na biya maka na ji ga guzuri ka bar wa iyalanka da sauransu kaga shi kenan kawai sai ka tafi amma an biya maka kuma hajji aka biya maka cewa za ka sayar da kujerar idan ka taɓa zuwa bawan Allah ka taɓa zuwa magana ya ƙare nan kawo shi kenan ka sayar abun ka ci kuɗin ka ka sauke farin duk da duk da na gani akwai malamai da suke cewa idan biya wa mutum aikin hajji aka yi ba da kuɗin sai tube ya nema ba ya biya da kansa mana wani ne kawai yana zaune ya biya masa akwai wai malamai da suka faɗi haka kawai sai aka biya maka ka je ka sauke farin to ran da Allah ya baka iko ka mallaki kuɗin hajji to sai ka je ka yi sai zama shi ne farillan ka wancan ya koma na fila akwai malamin da suka faɗi haka sai saboda lura da muhimmancin nema kasabi din na kanka da a ba zai hana ba kuma don an biya ma din lalle ne kawai malam kawai ba mu dama ka tsaya amma in ka taba zuwa shi kenan magana kai shi ne ya sa ma mutum ba zai iya babansa in ya mutu bai ji haji ba ana iya yi wa mutum ba dole bane amma ana iya wa mutum Allah zai kai masa ladan amma wanda bai taɓa aikin haji ba ba zai yi wa wanda ba zai yi wa wani haji ba ba zai yi ba dole sai in wanda ya taɓa zuwa aikin haji ne zai don ya riga ya sauke nashi kenan to sai ya ce wa wani wani in ka zo sai ka ce labbaika an fulan ba labbaika na naka bane haji sai sai ka ambaci sunan wancan ka zo duk wuraren da ake abubuwa ya halatta marasa lafiya mu da gida da asibitin Allah ba su lafiya lafiya Allah kara musu yan kasuwan mu da manoman mu da masu neman mu na sana'o'i duka Allah ta albarka al'amuran su dukkan